الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وفرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعلوا لله شركاء الجن له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى أما يصفون magana da kafiran nan wanda ya ba da labarin su sun mallazi na kafaru bi rabbihim ya adilun lokacin da ya ce alhamdulillahi lazi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur thumma allazina yadilun yana magana da waɗannan kafirai masu bautan gumaka su da Allah iznu sawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun yana ce wa jalulillahi shuraka aljinna tare da ganin abun mamakin halittar sama da ƙasa da yin duhu da yin haske da halittar komai da komai yadda aka jeranto dai har aka iso nan inda muke amma ubangiji ce abin mamaki duk da haka wa jalul jinna shuraka alillahi kafirai sai suka maida waɗansu kafiran suka maida aljannu su ne allolinsu kamar yadda zai zo gaba a wa yawma nahshurum jami'an ya ma'ashar al-jinn qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajrana alladhi ajjalta lana qala an-naru maslukum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim kafirai masu bautan aljannu in Allah ya tashe su a lahira haka zai faɗa musu da farko sai ya ce a wayaman hasimin jami'a sun mana ƙulu lil mala'ikati a ha'ula iyakun kanu ya abudun kalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya abudun aljin Allah tambayi mala'iku shin masu bautan masu bautan gumakan nan ku suke bautawa subhanaka aljanu suke bautawa da yake aljanu ba sosai ake ganin su ba kamar mu suka yi tsammanin mu suka bautawa bautan aljannu da sunan wai suna bautan mala'iku wai mala'iku ‘ya'yan Allah ne amma duka mata ne ubangiji yana cewa وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم أو تقراء أكوي هو أنا أمام قراءة مباب هو دين وخلقهم وهو خلقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم alhali ko Allah shi ne ya halicci komai da komai ya halicci su waɗannan kafirai masu bautan gumaka ɗin nan masu bautan aljannu Allah ne ya halicce su ba aljannu ne suka halicce su ba wa khalaqahum wa kharraqu lahu banina wa banatin bighairi ilm amma duk da haka kafirai sai suka kaga wa Allah Allah banina wa banatin bighairi ilm banina anan wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah a yahudawa sun ce uzairu dan Allah su nasara sun ce isa dan Allah larabawan ƙauye sun ce mala'iku ‘ya'yan Allah mata, saboda haka aka kawo wa kharraqu lahu banina wa banatin bighairi ilm sai suka kaga wa Allah cewa yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata wai mala'iku ƙarya suke yi Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad وجعلوا إلى شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى أما يصفون sarki ya tabbata ga Allah ɗaukaka ta tabbata ga Allah gabarin abin da kafirai suke sifanta shi da shi na cewa yana da ko yana da ‘ya'ya maza ko yana da ‘ya'ya mata ya koru gare shi subhanahu wa ta'ala.
بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم صاحبه وخلق وهو كل شيء عليم بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Allah ba shi da ɗa ba shi da ɗya ba shi da abokin tarayya shi ne badi'us samawati wal ard wanda ya ƙaji halittar sammai da ƙasai ba tare da ya gani a wani wuri ya koya ba taɓa yi ba shi ne ake kiransa bada'a da an baki ka samo sunan bidi'a abinda yake bahi da salaf wato ba a yi shi ba yi da asali shi ne ya fari halittar sama da ƙasa wato babu wani bai taɓa ganinsa a wurin wani ya koya ba ba kamar mutane ne ba in ka ga wani gida ya ƙayatar da kai ka ce a bani filan ɗin zan je gina mini irin wannan ko masallaci ko na abu shi ubangiji shi ne badi'us samawati wal ard anan ne aka samo sunan bid'a bid'a malamai sun kasa ta kashi biyar akwai bid'a wajiba in dai wani aiki na wajibi ne ba zai yiwu ba sai an sa bid'a to wannan bid'a ta san wajibi kamar yin allura a wurin mai tafiya haji kamar yin passport a wurin mai tafiya haji kamar rike littafin passport din kamar rike littafin allura kamar shiga jirgin sama annabi bai shiga jirgin sama ba to abubuwan bid'a in dai addini ba zai yiwu ba wajibi ne sai an hada da bid'a bid'a ta zama dole akwai bid'a mandubi misalin kamar ɗabba littattafai yanzu in ba ɗabba ba ba za a samu littattafai ba kiwiya ta yawa ba za a iya rubutu ba to wannan bid'a ce wadda take muhimmiyar gaske wanda in babu ita addini ba zai yi ƙarfi ba zai yiwu amma ba zai ƙarfi ba kamar karatu a rediyo kamar karatu a talabijin kamar karatu a kaset wannan duk bid'o'i ne amma suna isar da aikan manzon Allah wanda ya ce ballighu anni ku isar min da aikana to haka malamai suka sa bid'a kashi biyar yan abu ya zan wajibi in ba sa bid'a ba cika to bid'a ta zan wajibi ya zan mandubi irin wanda na lissafa wato bid'a ta zan mandubi idan za ta rage wani abu na addini kaɗan amma ba za ta cuce shi da yawa ba ce bid'a makaruhi idan za ta ɓata addini a ce bid'a muharrama to waɗannan an samu hadisai wanda za su fassara wannan dole a karkasa wannan bidiyoyin wannan kashin kamar man sanna sunnatan hasanatan falo ajrani ajru man amila biha ajru amalihi wa amali man amila biha ila yawmil qiyamati wa la yunqasu min ujurihim shay'a duk wanda ya sunnanta wani abu a cikin musulunci wanda ba shi da asali amma ya zo ya amfani musulunci to za a ba shi lada kuma a ba shi ladan aikinsa ladan wanda ya kwaikwaye shi wa'annan su ne suka fassara bid'a din ashe dole kenan sai an kasa ta kashi biyar din in ka ce kullu shamila ce an ce kullu bid'atin dalala sai mu ce maka akwai shamila akwai wadda ba shamila ba tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha iskar adawa ubangiji ya ce ta halakar da komai da izinin Ubangijinta, amma ba ta halakar da mutanen da suka yi imani da annabi Hudu ba, ba ta halakar da sama da ƙasa ba, kuma dukkansu ashiya'u ne, ko ba ta halakar da gidajen su adawan ba, da ya ce tudammir kulle shayin bi amri rabbiya fa asbahu la tara illa masakinahu, masakinahu shay'un ne min ashiya'i. To haka kullu take, badi'u samawati wal ard an yakun lahu walad shi ubangiji shine ya kaji sama da ƙasa da dukkan halitta ta yaya za a dangana masa ɗa walam takun lahu sahiba Allah ba a dangana masa ɗa ba a dangana masa mace badi'u samawati wal ard an yakun lahu walad walam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay Allah shi ya halicci komai da komai amma wannan kullum ita ma ba shamilar bace domin an ce shamila ce to za ta baiwa za ta baiwa mu'tazilawa dama su ce alqur'anu makhluqun domin shay'un ne min al-ashiya'i amma duk abin da yake sifan Allah ne ba za a ce makhluqi ne ba sifar Allah azali ya ce tare da Allah ba za a ce makhluqun ba saboda haka wa khalaqa kulla shay nan ana fitar da sifofin Allah kamar maganar sa cikin alqur'ani da maganganunsa da duk abin da ya shafi Allah wa khalaqa kulla shay huwa Allah bi kulli shay'in alim to wannan kullu din ita ce shamila in an ce wa huwa bi kulli shay'in alim wannan kullun kan shamila ce wato Allah ya san ma ya san mawjudun ya san ma'adumun ya san ma'adumun lawuji da kaifa ya kunu duk dai wannan ilimin Allah ya rataye da komai da komai wa bi kulli shay'in alim wannan kan shamila ce
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم لا إله إلا لا فاعبدوه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم mai waɗannan sifofi cewa shi ne mahalicin sama da ƙasa shi ne mai komai da komai ba shi da ɗa ba shi da ya ba shi da ba shi da mace wato wahdahu la sharika lahu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim zalikun wannan Allah yana nuna kansa ina ce kun ga wannan shine fa Allah ubangijinku Allah yana cewa ma kunna ghaibin yana ce shi bai ɓuya ba zamawan Allah bai ɓuya ba shi ne cewa zalikun wannan ɗinnan fa shi ne Allah wa ma kunna ghaibin Allah na ce bai ɓuya ba huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin domin yakan yi tajalli cikin sifofinsa da sunayensa ne sanan ne wanda baya ɓuya ɗin amma ta wajen zatinsa baya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara waɗannan sifofi huwa al-awwal laysa qablahu shay' وهو الآخر ليس بعده شيء وهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه شيء Allah shine na farko farkonsa ba shi da farko Allah shine na ƙarshe ƙarshensa ba shi da ƙarshe Allah shine a bayyane babu abin da zai iya rufe Allah Allah shine a ɓoye ba abin da zai iya ganin zatin Allah zalikun wannan kenan Allahu rabbukum Allah kenan fa rabbukum ubangijinku khaliqu kulli shay'in shi ne mahalicin komai da komai mun riga mun ce dai shi ne mahalicin komai da ban da sifofinsa balle fa maganan zati khaliqu kulli shay'in fa'budu ku bauta masa shi kadai banda bautan dodo banda bautan mala'iku banda bautan aljannu banda bautan kattin mutane banda bautan shaidan banda bautan son zuciya bauta masa shi kadai zalikumullahu rabbukum fa'budu khaliqu kulli shay'in shine mahalicin komai da komai la ilaha illahu huwa ala kulli shay'in wakil babu wani abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi shi kadai huwa shi wakilun shine madogara ala kulli shay'in komai yana bukata zuwa gare shi shi bai bukata zuwa ga komai subhanahu wata'ala
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف
ir da amma ido baya riskarsa domin shi ido ba zai riski abin da ba zai iya kamawa ba gashi yanzu muna tare da mala'iku amma ba mu iya ganin su don ido ba zai iya kama abin da ba shi da launi ba launi kuwa a sifa ce daga cikin sifofin halitta saboda haka abin da ba da launi ido bai da ikon ya kama shi wani abu ma balle Allah maɗaukaki wanda baya kama da komai komai baya kama da shi لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير آه الله شيني wanda ido baya riskarsa a ba a ganin Allah da ido domin mutane da ido suke gani to Allah ido baya riskarsa balle ya gan shi da yace shine az-zahiru din da sifofinsa yake bayyana ba da zatinsa ba la tudriku rabtar wa huwa yudriku rabtara amma shi Allah ubangiji tunda yace shi az-zahiru ne to shi yana riskan ido din ido baya riskarsa amma yana riskar ido wato shi zai yi tajalli akan mutumin da yake da idon domin a ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun yi khilafa wajen ummul mu da wani magana na abu huraira sun ce annabi bai ga Allah ba amma abdullahi ibn abbasin da sauran sahabbai sun ce annabi ya ga Allah da ma aka damu abdullahi ibn abbas ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu imam malik yana ɓangaren na farkon wani lokaci wani lokaci ya dawo nan amma a wadu na hambal in ya dinga cewa ra'ahu ra'ahu ra'ahu sai numfashinsa ya yanke shi zatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kaman zatin sauran halitta ba ne ba a ƙiyasinsa a kan sauran halitta saboda haka idonsa ba irin idon sauran halitta ba ne shi da an faɗi Allah ba sauran wani abin da za a faɗa sai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah makaɗaici ne ba abin da yake kama da shi laysa kamithlihi shay amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana da khususiyya tsakaninsa da Allah wanda yake cewa li waqtum ma Allah لا يسعني في ملك مقرب ولا نبي مرسل a matsayinsa in an ce gaibu wato zatin Allah shi zai fara bayyana a wajen matsayin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ce wa ma kana Allah li yudlikum aran ghaib walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusuli ya ku mutane Allah ba zai sanar da ku gaibunsa ba ba zai nuna mu gaibunsa ba amma zai zaɓi wanda ya ga dama cikin manzaninsa annabi mulkin sallallahu alaihi wasallam wawashi Allah tudrikul absar zai riski ido misalin irin wannan ko a nan duniya mutum in ya tasan mu neman ganin shugaban ƙasarsu sai ya sha wahala in yana da hanya ɗin ma kamun ya gan shi amma in ya zo visit sai a gan shi a bakin hanya shi ya kawo kansa sai ka gan shi kaga in Allah ya ga dama shi yana tare da kai ho ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min nabi salasatin illa wa rabihum wala khamsatin illa wa sadisuhum wala anni min zalika wala tillahu ma aina ma kanu duk inda muke muna tare da Allah kuma ya ci a bayyane yake saboda haka ya ci kuma makun na ga'ibina shi bai kuya ba saboda haka in ya tajalli ayansa da sifofinsa sai a gan shi manzo Allah dai ya gan shi sallallahu alaihi wasallam وهو شي الله اللطيف wato mai tsananin taftasawa ne saboda haka ƙananan bayinsa da manyan bayinsa duk suna tare da shi alkhabiru mai yawan ba da labari
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصرها فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن افتر فلنفسه ومن عمي عليها وما أنا عليكم بحفيظ Ubangiji ce in an biyo mu cikin wannan sura ta lan'ami sura mai aya 167 ɗin nan in aka biyo har aka iso nan hakika bayani cikakke mai buɗe basira ya ganar da mutum ya zo muku daga Allah Ubangijinku, ƙarjakun basairu min rabbikum bayani cikakke mai wayar da mutum mai buɗe masa basira haƙiƙa ya zo muku daga Allah Ubangijinku. ulhazihi sabili haƙo ilallah ala basiratin ana wani taba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin hanyar manzon Allah kenan. ƙarjakun basairu min rabbikum faman aftarafa li nafsi sauran wanda ya wa'azantu ya bi wannan bayani na alqur'ani ya bi shi fali nafsihi yayi wa kansa faman aftarafa li nafsi wa man amiya wanda ya mai da kansa makaho kuwa wa ma'ana alaikum bi hafiz ka gaya musu ka ce kai Allah bai sa ka ka sa wa mutane imani ƙarfi da yaji ba a'a
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات و... وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك kamar yadda kake ji muke yin wa'annan bayanai muke cewa kad fassalna al-hayati liqaumin ya'lamun kad fassalna al-hayati liqaumin yafqahun to haka kad ja'akum basairu min rabbikum faman aftara fa nafsi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bi hafiz وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون haka za mu ci gaba da yi maka bayani labarai filla-filla muna yi maka bayani filla-filla muna gaya maka ayoyi filla-filla zarifin hayati waliyakulu da rasta a sukan ce ma wannan karatu ai ka karanta ne wurin wani ba yahude wato kamar ko ba nasare idas ko ba yahude makeri wanda yake makka ai shi ya karantar da kai waɗannan saboda haka ne ma farkon wannan sura Allah yake gaya masa kan nalamu innahu la yuhzinu kallazi yaqulun fa innahum la yukzibuna a kan nalamu anna annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin a surar baya hakika cewa wannan karatu wani ba Yahude ne ke karantar da kai shi ko ba nasara idan yana ɓata maka rai idan ka wannan bayan sai ina wannan dai wani ne yake karantar da kai asatir lawwali na tabaha fayya tumli alai bukratan wasira abubuwan mutan da ne yasa aka rubuta masa ake karanta masa safe da yamma wal yaqulu darasta za su ce ka karanta ne a wurin wani wal nubayyinahu za mu yi bayani liƙaumin ya lamuna saboda mutane su sani su ba su gani ba ne ai baka iya ko rubutu ba baka to zuwa bakunta kai makaranta ba baka taɓa aje wani malami ba su kuma laraba ne yan uwanka su ma su yi kaman qur'anin marasi wannan irin bayanan in dai abin da sauki wai bayyana wuri kawai ya lamun ittabi اتبع ما أوهي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوهي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين يا رسول الله كي هقولي اتبع كبي ما أوهي إليك من ربك كي هقولي كبي أبن دعك أيكو مكدك أبنجي la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi Allah Ubangijin kaɗin nan wa arid kai haƙuri ka kawo da kai anil mushrikina gabarin maganganun waɗannan kafirai kai haƙuri fasbir kama sabar ulul azmi na rusul ya tastajillau kai haƙuri yadda ƴan uwanka annabawa suka yi haƙuri ya rasulullah wa arid ka kawo da kai anil mushrikina gabarin waɗannan kafirai wa'annan ayoyi suna kiransu ayoyi ne wanda aka yi musu nuska da wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffa a lokacin izinin yaƙi in ya zo za a ce wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل yana bayani akan bisadul hikima yana bayani akan bisatul mashi'a sai ya faɗi abubuwa an yi kaza kafirai sun yi kaza sun ce kaza muminai sun yi kaza sun ce kaza annabi ya ce kaza an ce masa kaza wanda ya aiki kaza za a yi masa kaza to wannan duka bisatul hikima ne amma bisatul mashi'a Allah shi kadai shi da hukuncinsa yadda ya ga dama ake yi ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم وكيل يا رسول الله ولو شاء الله ما أشركوا كارغا كاسني ولو شاء الله دا الله يا قداما ما أشركوا دا بسيط tsafin ba duk abin da ake aikatawa a cikin dukkan halitta yadda Allah ya ga dama kenan wa amruhu yughayirul irada iz amma amru ta'atin ibada wato umarnin Allah daban shine shari'arsa a manufarsa kuma abin da yake nufi kuma shi ke gudana gaba ɗaya ya kira mu ya ce ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya san kuma waɗanda suke shiryayyu wanda za su yarda da wannan kira ya san waɗanda ba za su yarda ba amma sai kira mu gabaki ɗaya ya ku mutane Allah yana kiran ku gaba ɗaya ku zo ku bauta masa shi ya yi ku da iyayenku da kakanninku ya muku sama ya muku ƙasa komai da komai amma ya riga ya san ba dukkanmu ne masu amsa kira ba amma ya yi wannan bayani a wurare da yawa kamar yadda yake cewa wallahu ya tsu ila daris salam wa ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah zai kira mutane gabaki ɗaya ku zo ku shiga aljanna amma ya san waɗanda ya ba su takardar shiga aljanna ɗin in sun zo wani wuri sai me hannunka idan na takarda ba ta aljanna ce a ba nan ne za ka yi ba ga inda za ka yi sai nuna mutum wani wuri to walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya ga dama da kafirai ba su yi kafirci ba walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya ga dama dukkan duniya gaba ɗaya da babu kafiri duk musulmi za su zama kuma ba sai an yi wa'azi ba walau sha Allah ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim kai kuma ya rasulullahi ba mu sa ka ka riga kiyaye halayensu kana bin su cikin gidajensu kana bude zuciyoyinsu kana ganin me ke ciki ba a abinda aka za ka isar da aika kuma ka isar sallallahu alaihi wasallam walau sha Allah ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim wakil wato Allah shi ne madogarar komai da komai ka iyakan naka isar da aika ka isar da aika ka yi bayanin abin da aka aiko ka da shi
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة أملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وبنجي yana cewa kun riga dai kun ji da Allah ya ga dama da kafirai ba su yi tsafi ba to ga wani hukunci nan ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم kada ku zagi dodannin kafirai in kun zagi dodannin su fa kun zagi abin da suke bautawa kenan su in sun zo ramawa sai su zagi abin da suke bautawa to kada ku zagi dodannin kafirai balle su zagi Allah ubangiji wannan ana kiransa saddu zari'a saboda haka ne Ubangiji ya hana mutum ya zagi dodannin kafirai a gabansu domin za su rama su zagi wanda kake bautawa. A nan, Musulunci ya nuna mana karamci, zage-zage ba halin Musulunci ba ne. Kun ji dai dodanni wanda bayan shaidan ba abin da ya fi su muni su dodanni, innahunna adalna kasiran minan nasu. dodanni su suka bar da yawancin mutane amma Allah a nan ya ce kar a zagi dodanni saboda tsoron kada masu dodanni su rama su zagi Allah ka gani musulunci ya hana a zagi dodo annabi kuma ranan da ikramatu dan abu jahali ya musulunta ranan fatu makkata ko da yake bayan kwanaki ne aka kamo shi bayan ya gudu matarsa ta je ta kamo shi bakin wani ruwa zai tafi habasha to da ya musulunta annabi yake cewa ya jama'a ga ikramatu dan abu jahali nan zai shigo cikinmu yana musulmi kada kowa ya zagi ubansa ya tikum ikramatu mu'minan la tasubbu abahu fa inna sibabal mayyiti yuzil ahya wala yasilu ila Kuju ne ya aiko ku ku gaya masa magana a hankali a hankali a hankali don ya yi tunani ya ji tsoron ƙarshen lamari haka kuma suke ce masa ya fir'aunu da sunan girmamawa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin saboda haka mai wa'azi ya koyi ladabin musulunci banda banda wa'azi da zage zage banda ta da hankalin jama'a akwai koyi halin musulunci zagi ba halin musulunci bane ubangiji ya nuna wa annabi yadda zai wa'azi ya nuna Musa da yadda zai gaya fir'auna magana hankali a hankali wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi ويسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة أعمالهم ثم إلى ربهم مرجعهم وينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة أعمالهم abin da ya zane ce kada ku zagi dodannin arna zai sa su zagi allahnku yadda kuke ganin bautan allah kuna yi kuna jin daɗi ɗin nan su ma haka suke yin bautan dodo suna jin daɗi haka na ga dama na ƙawata wa kowaɗanne mutane irin aikin da suka sa a gaba kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kanu ya'malun saura wanda aka ƙawata masa abu mai kyau ya aikata aiki mai kyau da wanda shaytan ya zayyana wa zayyana lahu shaytanu ma kanu ya'malun wanda shaytan ya ƙawata masa abubuwa masu muni to duk dai gaba ɗayan sun je lahira Allah zai nuna musu aikinsu ya ba su labarin abin da suka aikata ya yi musu sakayya
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
وأقسموا بالله جاد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأقسموا كافرين سورة بالله دع الله جهد أيمانهم متقرن ورسو سورة دع الله واتو sun ce wa aksa billahi da rahmanim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha in ka kawo musu mu'jiza mu'jiza ta zo musu daga Allah wallahi za su yi imani su zama bayin Allah mutanen kirki rashin zuwan mu'jiza shi ya hana su yi imani sun yi rantsuwa da Allah haka nan la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha haka suka yi rantsuwa suka ce in dai annabi ya kawo mu'jiza to za su yi imani wurin da ma da inda Allah ka ce musu ai mu'jizozi Allah ne ke kawo wa annabawa ba annabawan ne suke kawo mu'jiza ba wa ma yashkurukum Allah yana ce ko kun sani annaha idza ja'at la yu'minun ko da mu'jizar ta zo ba za su yi imani ba wala wannan na nazzalna ilayhim almalaikata wa kallamuhum almautu wa hasharna lahum kulla shay'in qibalan ma kanu liyu'minu illa insha Allah ba mu'jiza ɗaya ko biyu ko uku ba da za mu saukar da dukkan mala'iku sahu sahu a gabanka su ce su magana su ce kai din nan manzon Allah ne mu tada dukkan matattu su nuna ka su ce kai din nan manzon Allah ne ba za su imani ba sai na ga dama Allah na faɗa musa ka a wa aksamu billahi jada imanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minuna biha qul innama al-ayatu inda Allah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun ko da ayoyin sun zo Allah bai nufin za su yi imani ba to ba za su yi imani din ba haka Allah ya ga dama dama ya riga ya raba mutane fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir waɗansu ya yi su ne zai jefa a wuta waɗansu kuma ya yi su ne zai sa su aljanna Allah ya samu daga cikin falalar masu shiga aljanna to mai shiga ɗariƙa duk inda yake akwai wanda suka yi magana shiga ɗariƙa to wannan magana da nake faɗi yanzu duk wanda zai shiga ɗariƙa in ya ji wannan murya tawa ya karbi waɗannan sharuɗa duk inda yake na bashi ɗariƙa ya nemi malami muƙaddami ya koya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a da sharaɗin jauhara sharaɗin ɗariƙa tijjaniya na farko in an shiga ba a fita wa hu bi adilla za hattum kowa ɗauki alƙawarin Allah dole ya cika sharaɗi na biyu ba a haɗawa da wata ɗariƙa kamar yadda ba a haɗa kindirmo da miya to ba a ɗariƙa tijjaniya da wata ɗariƙa amma dukkan suna da amfani ɗariƙa tijjaniya ita kaɗai za a riƙe ba in an shiga ba a fita saboda cika alkawari ba hada da wata ɗariƙa na uku ba a zuwa ziyaran waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙar tijariya ma'anan ziyara kaman bara ne ɗan sarki a garinsu bai ɗaukan ƙoƙo ya yawo a gari yana bara abin kunya ne wa mutanen garin ma balle fada balle shi mai yin baran ɗan shehu tijjani ba zai je bara gidajen waliyai ba amma yana son dukkan waliyai na girmama su na hudu kulawa da sallah da yinta cikin jama'a in an samu jama'ar na biyar girmama iyaye da ya musu biyayya na shida yin jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in an samu yan uwa na bakwai rashin shan taba abin da yasa ake ambaton taba idan musu zai shiga ɗariƙar tijjaniya ba a ce masa banda ƙarya banda annabimanci banda girman kai banda cin riba banda shan giya banda neman mata duk waɗannan kaba'ira ba wani malamin da ya taɓa cewa suna da kyau amma ta ba wasu malamai sun ce shan ki banza barin ki banza saboda haka shehu tijjani shi a wurinsa ta ba haramun ne ana son ka gaskata shi akan cewa ta ba haramun ɗin ne saboda haka ne ake maganan ta ba yanzu kuma ma an wuce nan har waɗanda ba musulmi suka rubuta ce no smoking no smoking a masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a da sharaɗin jauhara ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب Ubangiji ya ce, Abin da ya sa sai na ga dama kowa yake musulunta, wani kallimu muke juyar da afidatan wa absarahum wa lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun a zuciyoyin dukkan ƴan adam suna hannun Allah ne yana jujjuya su yadda ya ga dama manzo Allah in ya faɗa haka ce Allahumma qallib qulubana ila ta'atik dukkan zuciyoyin ɗan adam suna tsakanin yatsu guda biyu baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha Allahumma qallib qulubana ila ta'atik Allah shi ke rike da zuciyoyi juya su yadda ya ga dama saboda komai abin mamakin da aka nuna wa kafirai tunda zuciyoyinsu na hannuna in ban ga dama na nuna musu imani ba ba za su yi imani ba ganin dama dukkan komai cikin ganin daman Allah yake tafiya wani kalli ba ƙida ta mu juya zuciyoyinsu wa absarahum da idundunansu wa iyarau kulla ayatin la yuminu biha wa iyarau sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa iyarau sabila ghayy yattakhidhu sabila sai dukkan abin mamakin da idonsu ya gani ba za su yi mamaki ba duk abin da suka ji na ban mamaki ba za mamaki ba in sun ga hanyar kirki sai su ce hanyar banza ne in sun ga hanyar banza sai su ce hanyar kirki ne saboda zuciyoyinsu suna hannuna yadda na ga dama nake yi da su Allah juya zuciyoyinmu zuwa ga bayansa wani kalli wa sai lahum wa abtarahum kama lam yu'minu bi awwala marra abin da yasa nayi haka ai lokacin da sauran muminai suka yi imani su sun ki imani ne suka ce wai sai sun gajiyar da ikon Allah Allah ya nuna musu sai Allah ya nuna musu mu'jizan ka tukuna su imani to ko da an kawo mu'jizar ba za su imani ba domin ina rike da zuciyarsu kama lam yu'minu bi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya mahun sai mu basu suna kaiwa da kawowa a cikin shishigin da taurin kansu da kuma girman kansu wanda suka nuna maka da farko domin da yace a can a cikin suratul arafi yake cewa ta asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa yara kullu ayatin la yu'minu biha wa yara sabila ar-rusdi la yattakhidhu sabila wa yara sabila ghayya yattakhidhu sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin saboda girman kai da suka nuna wa manzon Allah suka yi masa jafa'i saboda Allah ya riga ya fishi da su ko an nuna musu abin mamaki ba za su ga mamaki ba to nan za mu aje karatunmu akan wannan izo muna roƙon Allah Allah shiryar da mu da alƙur'ani Allah shiryar da mu da alƙur'ani yadda Allah ya ba mu zamowa musulmi muna ƴan adam yayi mu ƴan adam yayi musulmi ya saukar da wannan alƙur'ani gare mu ya ba mu annabin da fi dukkan annaba muna roƙonsa Allah ya sa mu mutu muna musulmi mu tayi muna musulmi albarka na sallallahu alaihi wasallam mun gode wa Allah da ya ba mu daman yin wannan karatu a wannan wata mun gode wa Allah kuma mun gode wa gwamnatin tarayya wadda ta ba mu daman mu yi amfani da rediyoyinta da ma'aikatanta musamman shugaban ƙasa da sakataren gwamnatinsa musamman amsa roƙonmu da suka yi na wajen kuɗin guzurin nan mun gode musu muna musu addu'a Allah saka musu da alheri ba mun gode wa gwamnan wannan jiha da gwamnatinsa Allah saka musu da alheri irin tsayawarsa da yake akan sha'aninmu na mutanen ƙasa baki ɗaya ba mun gode wa ma'aikatan gidan rediyo dukkansu Allah saka musu da alheri sun tsaya sun taimaka mana cikin isar da wannan aika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun gode wa mutanen talabijin mun gode wa 'yan sanda da security da dukkan mutanen da suka tsaya suka taimaka mana har wannan aiki Allah ya kawo shi rana ya kyau Allah ya saka duk wanda ya taimako a ciki da alheri duk wanda suka taimako Allah ya saka musu da alheri wanda suka zo daga kasashe masu nisa Allah ya ba su lada mai yawa ya mai da su garurukan su lafiya wanda suka zo daga Niger daga Chadi daga Kamaru daga Benin daga sauran kasashe na kusa da mu da kuma waɗanda suke daga cikin wannan ƙasa suka zo daga garuruka masu nisa Allah ya saka musu da alheri da wanda suka zo ma a garuruka kusa kusa Allah ya saka musu da alheri da wanda suke nan Kaduna ma suka taso suka zo nan don girma Alƙur'ani Allah ya saka musu da alheri dukkanmu muna da bukatu Allah biya mana bukatunmu kowannen mu daga cikin mu yana da bukata Allah biya mana bukata abinda muke nema a wurin Allah Allah ya bamu abinda muke tsora wurin Allah Allah ya kiyaye mu masu tsaya mana suna taimaka mana cikin wannan harka ta addini Allah ya tsaya musu Allah ya taimaka musu Allah ya saka musu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya mu zauna lafiya Allah ya saukar da albarka cikin Najeriya duk abin da ba shi da ke Allah ya kiyaye dukkan musulmin duniya inda suke da Allah ya kiyaye sharrin makiya sharrin makiya sharrin mayaka sharrin makiya wanda yake damun musulmi a duniya Allah ya kiyaye Allah ya karya makiya Allah ya karya makiya Allah ya mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam a kai karatu na'am na'am to zo daga nan alif alif alif alif alif alhamdulillah roƙon Allah na cikin shanin azumi na yanzu shine ganin wata ganin wata lokaci ne Allah ya kawo mu na haɗuwar labarai na ko'ina da ko'ina zamanin da abin da zai faru a amma yanzu ba haka ba ne duk abin da yake faruwa a duniya ko'ina da ko'ina sai labari ya kai cikin واقروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين إن كنت وتاكو أبني إن كنت وتاكو شاروا إن وتا يابو يكو تيكا كوانا ثلاثين في ينزو وتا أن كاس سامو إن دزي بويا دين دكر يكي بويا يكوانا ثلاثين idan mun je lahira in Allah ya tambaye mu me yasa kullum kuke yin azumi kwana kwana 29 tara sai mu ce ya ubangijin mu annabin ka ya ce wata akwai mai kwana 30 akwai mai kwana 29 kuma ya ce mana ran da zai tare wajen iyalansa suka ce masa ai ka ce sai wata guda ka dawo wajen mu yau ko kwana 29 ne sai ce mu ai kwana 29 wata ne kuma ya ce su mu ni ru'yatihi wa haqiru li ru'yatihi fa in kum alaikum fa akmilu iddata salatin in kun ga wata ku yi azumi in kun ga wata ku sha ruwa in wata ya buya ku cika talatin to ya ubangiji mu wallahi wata bai buya ba balle mu cika talatin mu rasa yadda za mu yi saboda haka ne sai ka yafe mana sai Allah ya yafe wa mutane in sun faɗi haka domin sun dangana magana su da hujjan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya ji labarin an ga wata a rediyo ya ce maganan banza ne ni ba zan ɗauki azumi ba sai a tambaye shi me kake nufi kana nufin maganan banza rediyo suke yi kullum shi wannan mutum in dattijo ne ɗansa ya tsaya takarar gwamna in rediyo ya gaya masa cewa ɗansa ya ci ba zai ce rediyon nan ƙarya yake yi ba shi wannan mutum in ya sallame matarsa daga nan kaduna za ta je kano allah kiyaye ya sallame ta tana da yara guda biyu sai ta je aka faɗi mota Allah kiyaye sai aka faɗi a rediyo akwai wata mace ta ce sunan tawa ne ta ce anguwansu lamba kaza ne gidansu tana tare da yara masu suna kaza kaza amma tana nan serious a asibiti tana neman mijin tawa ne maza maza ya zo ba zai ce maganan banza ne maganar rediyo ba ko zai ce maganan banza ne maganar rediyo to shi rediyo kullum baya ƙarya a shekara sai sau biyu in an ga watan azumi rediyo ya yi ƙarya in an ga watan sallah watan sallah rediyo ya yi ƙarya ba zai sake yin ƙarya ba sai bari Allah ya kai mu to masu wasa da addini ne suke wasa da wannan labarai saboda haka a tashi daga inda ake kamar yadda aka bar tafiya da kafa aka bar ɗaukan kaya aka bar niƙa aka bar sussuka saboda waɗansu abubuwa sun zo sun hana a yi haka yanzu kuma labarin dole ne sai aurataya waɗannan abubuwan da suka zo rediyon nan in an ji labari an tabbata ka yadda ka yi azumi in ka sake jin labari bayan kwana 29 ka sha ruwa ka huta in Allah ya tambaye ka ga abin da za ka gaya masa ka ce annabi ya ce an ga wata ai azumi na gani an gani na yi in an ga wata a sha ruwa an gani na sha ruwa shi kenan ka huta amma in ka bar musulmi suna azumi kana cin abinci kana nuna wa Allah jarumta kai baka tsoronsa sai ranar sallah kowa yana murna an cika azumi kai kana bakin ciki wai mutane sun sha azumi kai ne kai kake azumi kana yin azumi tare da shaidan to wannan duka don Allah a wuce nan ina kiran ɗan uwa musulmi dan Allah dan annabi haƙuri da juna mu zauna lafiya lokaci ya yi da za mu yi kanmu wa'azi mu bai wa maƙiyanmu kunya na ƙasashen waje masu haɗa mu faɗa da abokan zamanmu na cikin ƙasa su haɗa mu faɗa da ‘yan uwanmu musulmi su haɗa mu faɗa da maƙwabtanmu don biyan bukatunsu na ƙasar waje saboda haka dan Allah dan annabi ina kiran ƴan uwa musulmi mu haɗa kai mu zauna lafiya abin da ya haɗa mu ya fi ƙarfi ya fi yawa akan dukkan abin da zai zama ya raba mu dukkan mu dai musulmi Allah mu ɗaya ne dukkan mu annabi mu ɗaya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan mu littafin mu ɗaya ne alqur'ani dukkan mu watan da muke azumi guda ɗaya ne watan ramadana dukkan mu lokacin da muke zuwa haji da inda muke zuwa haji wuri ɗaya ne shine makka shine zulhajji to waɗannan abubuwa da suka haɗa mu babu wani abun da za a samu wanda zai kai ƙarfin wannan balle ya raba mu saboda haka dan Allah kamar yadda yadda muka taru a nan kowannen mu kalan rigarsa daban da ta ɗan uwansa kalan rawaninsa in yana da shi daban da na ɗan uwansa hularsa daban da ta ɗan uwansa amma ba wanda ya damu ba wanda yake dole sai kayi hula irin tawa dole sai kayi riga irin tawa ba wanda ya damu domin zai hana mu zauna a nan cikin rayuwar mu zauna lafiya mu ta Allah ubangijin bauta masa mu so annabi mu yi masa biyayya sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya kawo shi kusa da mu ya ɗaura zuciyoyinmu a zatinsa mu yadda da wannan haɗi saboda haka jama'a musulmi don Allah don annabi mu jefar da duk abin da zai kawo gaba tsakanin mu mu haɗa kai mu zauna lafiya abokan zaman mu waɗanda ba musulmi ba muna kiransu su gane mu ba maƙiyansu ba ne duk wanda zai aifi ɗansa ya sa sunan baban ma ai masoyinka ne balle wanda zai aifi ɗa ya sa sunan annabinka idan mun aifi ɗanmu na fari in mun sa masa muhammadu in mun sake aihuwan wani biyu isa muke sawa saboda son isa da girmama isan nan da suke cewa suna yin addininsa da suke cewa suna son sa to saboda haka mu musulmi da ɗanmu zai zagi annabi isa ba don muna tsoron gwamnati ba kashe shi za mu yi in ko mu kashe shi ba za mu kore shi daga cikin taron mu ba zai ƙara shiga masallacin mu ba ba zai gaje mu ba ba mu son sa tunda baya son annabi isa tunda haka muke dan Allah ku kirista tunda kuna son annabi isa dan me za ku ki masoya annabi isa saboda haka muna jawo hankalinku don Allah kar ku ɗauke mu maƙiya kamar yadda maƙiyanmu na ƙasar waje suke gaya muku mu ba maƙiyanku ba ne saboda haka don Allah muna jawo hankalinku mu haɗa kai mu zauna lafiya Allah yana da iko ya Najeriya ƙasar musulmi gaba ɗaya ba wani iri sai su bai yi haka ba Allah yana da iko ya sa Najeriya ƙasa ce ta waɗansu irin mutane ba musulmi ciki bai yi haka ba to tun da ya gauraya mu kowa kuma ƙasarsa ne me zai hana mu zauna lafiya kowa ya ci abincin da yake gabansa don Allah don annabi muna kira duk hanyoyin zaman lafiya mu bi su mu samu mu zauna lafiya gwamnatocin mu su zauna lafiya mu samu jin daɗi Allah ya saukar da albarka a ƙasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya fahimtar da mu gaskiya Allah ya sa mu bi gaskiya idan mutum an karanta masa Qur'ani ya ji wani abu yana rawa a cikin abin da aka karanta masa watakila malamin sa ya faɗa masa wani abu ba haka ba to mai yiwuwa ne ko malamin naka ya yi kuskure domin kuskure abu ne wanda yake ya halatta ga kowa in ba annabawa ba saboda haka in kaga wani abu ya faru cikin aikin malaminka ya zama kuskure kuskuren nan zai kai ka ga hallaka to sai ka aje wurin kuskuren ka ɗauki mai kyau ɗin idan an zo mararraban hanya sai shugaban kai ga wanda za mu ɗauka sai waɗansu suka ce a'a kar ku ɗauki wannan hanya an ɗauki gada a gaba kar ku ɗauki wannan hanya ba ta ɗauki an ɗauki gada a gaba sai shugaban ku ya ce ai na saba bin wannan hanya lafiya da rabu da shi mu tafi sai kuka tafi ɗin kana jin sai yana gaba sai ka gaba wata ta faɗa a ruwa da Allah inda daman jan birki ba za ka ja birki ba kai saboda haka jama'a musulmi kowane mutum mai yiwuwa ne ya yi kuskure in an gane kuskurensa to sai ajiye masa wurin kuskure in addu'a ne za a yi masa a yi masa addu'a amma kar a bi manya wajen kuskure Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya mana addini mun gode muna muna sake godiya ga mutane da suka taimaka mana cikin wannan harka har muka samu cin nasara akai Allah ya saka musu da alheri sun san kansu Allah ya san su Allah ne mai saka musu Allah saka muku da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya mana addinin mu Allah ya mana kasar mu Allah ya mana mutuncin mu Allah ya sa mu zauna lafiya jama'an mu da suka zauna Allah mai ce ku gida lafiya Allah ya sa ku je gida lafiya ku samu iyalan ku lafiya Allah maimaita mana Allah maimaita mana Allah ya dukkan bukatun mai tabi dukkan addu'o'i mu albarka na sallallahu alaihi wasallam muna godiya kamar yadda muka gode wa mai girma shugaban kasa da sakataren gwamnatinsa muka gode wa gwamnan wannan wannan wannan state namu na Kaduna Allah ya saka masa da alheri haka muke gode wa mai martaba sarkin Zazzau wanda yake tsayawa cikin harkar mu kullum Allah ya saka masa da alheri dukan su gabaki daya dukkan wanda ya taimako da cikin wannan shani gaba ɗaya ko ba kama sunan ba Allah saka musu da alheri Allah saka muku da alheri da hakimai da malamai da hakimai da mukaddamai da sauran yan uwan mu almajirai da kowa da kowa da wani taimako da dukiya Allah saka musu da alheri wanda suka zo da wanda wasu ba Allah saka musu da alheri Allah taimaki Allah karya ƙarya ya tabbatar da gaskiya Allah ya karya ƙarya ya tabbatar da gaskiya Allah ya karya ƙarya ya tabbatar da gaskiya Allah karfafe mu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Fatiha salatu fat Allah ya jika mu Allah ya iyaye mu da ya iyaye mu da malaman mu da waran malaman mu Allah saka wa shehunan mu da alheri Allah jika musulmi maza da mata da yayi da matattu Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda muke musu addu'a albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الفاتح الله ساكن عليه اريك القران